أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبي وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين حتى قدره والمدار العزيز سلام كده بركة راسه عمدة الأحكام أحاديث نوى أقوانا لا نوى أحاديث نوى نوى نوى الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص في عفو فعلا بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص an karbo daga abdullahi na amurbi na as وابي هريره hakanan an karbo daga abi huraira وعائشه hakanan an karbo daga sayyida aisha رضي الله عنها allah ya ƙara yadda a gare su قالوا a sahabban nan gaba ɗaya kowanne a cikinsu ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzala وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce ويل للعقاب من الناس kaitan dun duniyoyin da masu su ba sa tsayawa dirje su a wajen alwala to kaitan wannan dun duniyoyin daga wuta Ah, shi yasa da wannan hadisin aka gano ashe cewa kafafu wanke su ake tunda an ce wanda ma bai dirje ba da tsaya dirje dun duniyarsa ba to kaitan dun duniyar tasa daga wuta Ah, wato shi wannan hadisin wanda aisha dai ta ruwaito buhari bai ruwaito ba yawwa a, kuma dangane da maruwaito wannan hadisin shi na farko da aka faɗa shi ne abdullahi ibn amr ibn al-asi wanda an yi masa kunya da alkunya da abu muhammad ko abu abdurrahman wato daga ƙurayshawa yake a cikin ƙurayshawa ma daga banu sahani yana ɗaya daga cikin wanda suka yi hijira shi da mahaifinsa kafin buɗin makka Ah, an ce sanda mahaifinsa ya haife shi mahaifin bai fi shekara goma sha ɗaya ba shi ya sa ta yi kenan ashe a ce mutum namiji ya haifi ɗa alhali bai haura shekara goma sha ɗaya ba akan samu wanda za su balaga kenan ba su haura sha ɗaya ba maza damun mata da yawa malamai sukan ajiye cewa mace takan balaga ma tana yan shekara tara shi mahaifinsa sunanta raidatu wadda ita ɗin ma dai daga banu samin ɗin take kuma ya aura wadda take daga cikin banu hashim domin matarsa sunanta amratu ah, wato ita kuma amratu ya ubaidullah ubaidullah ya dan abbas dan abdul muttalib shi yasa wato ya aura daga banu hashim matarsa daga banu hashim ne shi dai abdulhamid abdul as mutum ne mai yawan ilimi kwarai ga kuma kokarin ibada yakan yi azumi ba kakkautawa kuma dare sai ya kwana yana sallah wanda wannan ne yasa har mahaifinsa ya kai ƙara sojan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce da shi ka rage domin idanun kama suna da nasu haƙƙi Eh, hadisin da yake buhari da muslim duk sun ruwaito shi wanda nan gaba hadisin ma zai zo a wannan littafi shi abdullahi amr ibn al-as mai kula ne da rubuta ilimi da rubuta hadisi kusan duk sa'o'insa ba wanda ya kai ishi wajen karbo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a shi wato ya karbo an ruwaito hadisai ɗari bakwai daga gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a buhari da muslim hadisansa sun kai arba'in da biyar wanda a cikin arba'in da biyar dinnan sha bakwai da buhari da muslim duk sun ruwaito buhari shi kadai ya ruwaito guda takwas muslim shi kadai ya ruwaito guda ashirin to dai yana da shura yana cikin wanda ake ce musu al'abadila al'arba wanda ake lakabi da abadila guda hudu shi ne ma na farko a cikinsu a wafati ya wafati ne hijira ta 65 ya wafati hijira ta 65 sannan mai ruwa na biyu na hadisin shi ne abu huraira an faɗa a baya an faɗe shi a baya ba sai an maimaita magana a kansa ba a nan ita ko sai da aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce siddiqa yar siddiqi ita kanta siddiqa ce kuma yar siddiqi masoyiya yar masoyi Ah, wato yar sayyidina abi bakar shine abdullahi dan abi kuhafa na sha abi kuhafa sunan su usman dan amir dan amlata dan kafi dan sadi dan taimi dan murata dan ka uwar mummune Ah, wato an yi mata alkunya da ummu abdullahi an yi mata alkunya da ummu abdullahi Ah, ita aisha tana daga manyan wato ita aisha da ita da mahaifinta da kakanta duk sahabbai ne duk sahabbai ne an ce ba inda aka samu ma mutum hudu a jere a ce dukkaninsu sahabbai sai a gidan sai da na abubakar domin akwai abdullahi abdullahi bin zubairi dan asma'u yar abi bakar dan abi kuhafa wanda dukkaninsu sahabbai ne abdullahi bin zubairi sahabi ne mahaifiyarsa asma'u sahabiya ce mahaifinta abubakar sahabi ne shi ma mahaifin abubakar ɗin shine abu kuhafa wato usman shi ma sahabi ne sai kuma muhammad ibn abdurrahman ibn abi bakar ibn abi kuhafa shi ma wannan da ɗa da uba da kaka da kakan uba ma duk sahabbai ne to a gidan sai na bakar ne kadai aka samu irin wannan ita sai da aisha tana daga manyan masanan sahabbai sun sahabbai da yawa sun koma zuwa gare ta a tun ma zamanin hilafar mahaifinta zamanin sai hilafar sai na umar zamanin hilafar sai na usman an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura aure da ita kafin yi hijira da shekara biyu a wani kaulin da shekara uku a sannan tana ai shekara shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tare a gidansa a watan Shawwal bayan an yakin Badar a shekara ta biyu daga hijira a zancen da yafi inganci shi yasa ta zauna a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru takwas da wata biyar sanda manzo Allah ya wafati tana da shekaru goma sha takwas a duniya tana da shekaru sha takwas a duniya to kuma mai himma ce wajen ciyarwa ita gaba ɗaya da a duniya ta rayu shekaru 20 da dam 65-65 mace ce mai himma wajen ciyarwa ba ta san ta rike abu ba akwai sanda mu'awiya ya aiko mata kyautar dubu ɗari da rana amma kafin rana ta faɗi ta gama rabarwa sai wata yarinyarta ta ce me zai hana a kudin nan da aka aiko miki ki sai mana dan nama mun mu ci mun dade ba mu ci nama ba sai ta ce ayya kin makara ai sun kare din na gama rabar da su din na gama rabar da su to irin wannan da yana cikin ita wato sosiya ko aikin sai da Aisha wadda ta rawaito hadisai dubu biyu da ɗari biyu da goma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu biyu da ɗari biyu da goma wanda da Buhari da Muslim sun ruwaito hadisanta 174 wannan hadisai na aisha 174 akwai kowanne a cikinsu a buhari akwai kowanne a cikinsu kuma a muslim shi buhari shi kadai ya ruwaito hadisan aisha guda 54 shi kuma muslim shi kadai ya ruwaito hadisan aisha 68 to wannan da yake nan game da ita aisha wato wadda an ce ta yi wa fati ko da shekara ta hamsin da biyar ko hamsin da shida ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas to wato manzana sallallahu alaihi wasallam yi wa fati daga mata tara wadda aisha ita ce mafificiya a cikinsu an gama akan wannan cewa duk matan da manzana sallallahu alaihi wasallam yi wa fati daga gare su ba kamar aisha illa iyaka a matan da ya aura to tsakaninta da hadita wacce ce tafi akwai sabani na malamai to wannan kenan wato manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin cewa da kai ta dunduniya daga wuta dunduniya da mai ita ba wanke ta daga wuta shi yasa na yake nuna mana lalle kenan kafa wanke ta ake ba kamar yadda wasu da bahaguwar fahimta suka ɗauka cewa wai shafa ake ba yadda wajen shi'awa ke ganin kafa ai shafar ta ake to a wannan hadisi da ire-irensa sun ayyana mana cewa kafa a wajen alwala wanke ta aka to akwai malamai da yawa da suka yi littafi wa musamman akan wannan matsala kamar abin saka shi razi malamin na shafi'i babba da salimun razi sun yi littafi akan wannan matsalar maganar alwala hukuncin kafa a wajen alwala to
wani abi hurairata an kafa daga abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi cewa manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallama ya ce idza tawabba ahadukum lokacin da ɗayan ku yayi alwala falyaj'al fi anfi ma'an to ya sanya ruwa a hancinsa ma'ana ya shaƙa ruwa a hancinsa
summa liyantasir sannan ya kace ruwa wa man istajmara wanda zai amfani da hoge wajen tsarki falyutir ya maranta wato ya amfani da hoge uku a fahimtar wasu wasu wasu ce a ya amfani da hogen sau uku
wa idza istayqaza ahadukum min kuma nawmi idan ɗayan ku ya tashi daga ya farka daga bacci falyaghsil yadayhi lalle ya tabbatar ya wanke hannayensa qabla an yudkilahu ma fil ina'i kafin ya shigar da hannayen a cikin ƙwariyar ruwan alwala salasan ya wanke su ko sau uku fa inna ahadakum domin ɗayan ku la yadri ayna bai bashi san inda ke hannun nasa ta kwana ba ta yi yana bacci ma ya taɓa najasa da hannun to yana farkawa ya sa hannun wai najasa a cikin ruwa ai sai ya iya ɓata ruwa Ah, wato da aka ce za ta warra ana nufin za a radar ruwa idan yana nufin yi alwala Eh, idan yana nufin alwala wannan hadisin wafil a buhari da muslim sun ruwaito shi ba ma buhari da muslim ba abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn maja da sun ruwaito hadisin shi yasa hadisin duk masu littattafan nan shida sun ruwaito shi
wa fi lafzin a li wani muslim lafazin da imam muslim ya fidda hadisin da shi falyastanshiq biman "Yana karai ainihin min al ya shaƙa a kafar hancinsa guda biyu daga ruwa
wa fi a lafzin wani lafazin man tawabba wanda duk zai alwala falyastanshiq ya mai ya shaƙa ruwa a hancinsa
wa an abi hurairah a wannan dai hadisin ya fa'idantar da mu wato hukuncin shaƙa ruwa a hanci da cewa haka ɗin sunna ne kamar yadda ya fa'idantar da mu hukuncin wanke hannaye kafin a sa su a cikin ruwan alwala Mm, ah, to wa duk wannan wanda suna cikin sunnoni na alwala a gurin mafi yawan malamai to
wa an abi hurairah an kawo da radiyallahu anhu Allah Allah ya ƙara yadda a gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال mutuwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ba daidai ba ne ɗayan ku ya ce zai fi tsari a ruwan da yake a zaune ruwan da ba gudana yake ba الذي لا يجري wanda ba gudu yake ba gudana yake ba ثم يغتسل فيه sannan ya zo ya ce zai wanka a wannan ruwa
ولمسلم a wata ruwa ta musulun لا يغتسل أحدكم ba في الماء daidai ba ne الدائم ɗayan ku ya ce zai wanka a cikin ruwan da yake zaunen ne وهو جنوب alhali yana cikin janaba
وعن أبي هريرة رضي الله عنه a an kar wato wannan yake nuna cewa ba daidai ba ne a fitsari a ruwan da ba ta ba gudana yake ba A, wasu suka ce a haɗa biyun ne ba daidai ba wato a fitsarin kuma a zo a ce za a yi wanka Mm, a wa musulun ta nuna cewa ai wankan ma ko da ba a yi fitsarin ba ba daidai ba ne ba daidai ba ne a ciki a shiga cikin ruwan da ba gudu yake ba a ce za a yi wanka daga janaba yayin wanda dai akwai sabani na malamai ko ko akwai fassarori da dalilai daban-daban da malamai suka bayar a wannan akwai wanda suke ganin cewa ai saboda duk wanda aka yi amfani da shi to ya zamo najasa shi yasa wanda aka yi wanka da shi kenan ya zamo najasa to in wani ya zo kuma ya yi amfani da shi fa kaga ya zamo bai daidai ba ai daidai ba kenan Um, ah, kamar a masaba abu hanifa allah ya kara yadda a gare shi ruwan duk da aka yi amfani da shi to baya wadatarwa a ce a sake amfani da shi kamar wajen malikawa da wajen shafi'awa su suna ganin a'a ya wadatar dan an yi amfani da ruwa wani ya zo ya sake amfani da shi ba laifi ba ne da a ce misalin ruwan a cikin kwatanni ya yake wanda zai wanka da na baya shiga cikin kwatanni ya yi wanka ya fito ya zama ruwan bai sauya ba saboda cikin su tsaftatacce ne to wajen malikawa da shafi'awa ba laifi bane don wani ya zo ya shiga shi ma ya sake wankan janaba matuƙar dai ruwan bai sauya ba ba wani abu nasa da ya sauya illa iyaka malikawa suna ganin cewa haka ɗin karahiya ne wato a sake alwala wankan da shi karahiya ne amma in akwai wani in ma ba wani ba karanci a yi amfani da shi ahem, ah, wa kuri hamutta amalun fi hadasi yadda mai mutasar ke faɗa ko da su ba annabiya suka ce daman gaba ɗaya ba ba zai wadatar ba Ah, wanda akwai wani masanin allah wani sufi waliyi da ya karfafa masaban nan ta hanafiyawa ta fuskar kashafi domin shi wannan waliyi sai ya zama allah yana bayyana masa duk irin aikin da mai wankan da ruwan yi ko ba a gabansa kai wanka da ruwa kai shiga inda ka shiga cikin ruwan kai wanka to yana zuwa zai ce wanda ya wankan nan da ruwa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza don gashi ina ganin duk laifin da ya yi a ruwa Eh, akwai sanda wani ma- almajirinsa abdulwahari sharani suka fito da shi wajen misira to wajen misira akwai wasu kamar kwatanniyoyi manya da aka ajiye don wanka ga wanda suke almajirai wato wanda ba su da kudin shiga ɗakin wanka da ake zuwa a biya to su sa iya wanka a irin nan sai shi wannan shehi da fitowarsu ya ga wata kwatanniya da wani ya wanka sai yake cewa kai Allah wadaron wanda ya wanka a wannan kwatanniya ya bata ya yi laifi ya yi laifi mai tsanani ga shi nan duk abin ya bayyana sai wani yake cewa da shi malam wani laifi ya shi wani laifi ya sai ya ce Allah bai ce mu fallasa bayansa ba amma dai ya yi laifi sai wani da ya je shi ya bi wannan mutumin sai ya tambaya aka ce ai wani ne cikin masu mulki haka sai ya bi shi ya ringa yi masa magiya don Allah ne kai ka zo kai wanka sai ya faɗa masa wani aiki mummuna da ya ce ai daga wannan ne ya zo shi ya sa ya zo ya yi wanka a wajen yana sauri to a to irin wannan dai wato akwai hukunce-hukunce daban-daban da malamai suke fahimta a irin wannan Ah, insha Allah ta'ala a yanzu babban abin da muka sa a gaba mu kai littafi ko da agurguje agurguje ne amma ba daga baya za mu dawo kowane hadisi a bi shi da ɗaiɗai da ɗaiɗai a bincike me malamai suka fahimta a shi da fahimta kowa daga malamai da irin hujjojin da yake ganin sun ƙara goyon bayansa yauwa da tantance irin wannan to insha Allah ta'ala za a dawo a yi wannan zaman in Allah ya sa muna da rai muna da lafiya To, Saka da alkhairi.
alhamdulillah sai alhadisu وعن أبي هريرة an kawo رضي daga الله Abu عنه Hurairah Allah ya ƙara yadda gare shi أن رسول الله صلى Subhanahu wa الله ta'ala, عليه وسلم sallallahu alaihi قال wasallam, ƙala ya ce إذا شرب الكلب في idan gari إناء ya sha daga ƙwariyar ɗayanku فليغسله to سبعا shi mai ƙwariyar ya wanke wannan ƙwariyar sau bakwai wannan hadisin buhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da sun ruwaito shi ولمسلم a ruwayar muslim أولاهن بالتراب ta farkon ya sanya turbaya
Wala- wankewar farko ya sanya turbaya sauran shidan kuwa ya ruwa kaɗai
وله shi mutum da شيء ya faɗa hadisi daga hadisin عبد abdullahi الله bin بن مغفل أن رسول الله Cewa صلى الله manzala عليه وسلم sallallahu alaihi قال wasallam ya ce إذا ولغ الكلب idan kare في ya sa إناء hankalinsa a cikin kwariya فاغسلوه to ku سبعا wanke ku wanke wannan kwariyar sau bakwai wa وأكفروه afiru Wa afiru samina.
yadda shi marra ta takwas da Biturabi.
turabi da turbaya wannan ɗaya ruwayar an ce ta farko za a sa turbaya wannan ruwayar an ce ta takwas shi yasa malikawa suka ce to an samu ta'aruri a game da maganar sa turbaya ne shi yasa ruwa da ta fi shura daga gare su suka ce bila ta taribin yadda mai motar ya kawo kuma zahirin hadisin kamar wankewar wajiba ce wanda da yawa daga malamai sun tafi akan cewa eh wankewar nan wajiba ce wajiba ce Ah, amma kamar masarar malikawa zancen da ya fi shura daga gare su ruwayar magaribawa da mutanen misra shine cewa wankewar mustahabba ce ba wajiba ba ce saboda wasu dalilai da a wannan ruwayar shi ma malik ya duba misali ai allah ya ce ya halatta mana abin da kare ya kama kuma ba a ce sai mun wanke wajen bakinsa ba No.
ba shi bakin nasa ɗahiri ne ba a cewa ko wajibi a wanke abu sai inda yake najasa ce allah ya faɗa ya sa'alu na kama za a wahila lahum وقولوا إن لكم طيبات ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم باشي بعد أن تغسلوا مورع أفواههن با أشي سيكون وانكي إن باكين ناس يكاما با شيء كنا باكين ناس يا وسبانة جسابني شيء سابنا وانكي ور a zancen da ya fi shura daga malakawa suka ce ta abuda ana wankewa ne don ibada ba wai don an san dalilin wankewar ba kawai shari'a dai ta ce a wanke shi yasa sai an shari'a wanke kuma wankewar na duba ne amma akwai ruwa daga malakawa kamar malaman a majalar imam malik da bagadala su yana suka rawaito shi ne cewa wankewar wajiba ce yadda za mu ga mai askari shi akan haka ya tafi ko a shi akan haka ya tafi shi a nan hadisin ruwa mutum biyu ne akwai bangaren da yake ruwayar abu huraira wanda a baya an yi magana akan abu huraira akwai kuma bangaren da yake ruwayar abdullahi mugaffalin to shi abdullahi ne mugaffalin dinnan wato sunan nasa kenan abdullahi shi daga bani muzainata ne wanda suke daga kabilun murara yana cikin wanda suka yi caffa da manzo sallallahu alaihi wasallam a hudaybiya ya zauna daga baya a basara wanda sanar da su yake cewa shi abdulhamid muka falin yana cikin mutum goma da umar ya turo su gare mu don su fahimtar da mu addini kuma an ce a sabai shi ne farko wanda ya shiga birnin tastor lokacin da aka buɗe kuma yana cikin wanda aya ta suratul taubat ta sauka a haƙƙinsu cewa wala Allah da zina la yajiduna ma yanfiquna wala Allah da zina إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفير من الدم حزنا لا يجد ما ينفقون yana cikin wanda suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna neman a taimaka musu su je yakin tabuka manzo Allah ce ba ni da hali suka fashe da kuka suka ringa kuka wato shi da mahaifin nasa muka falo duk sahabbai ne duk sahabbai ne shi mahaifin nasa ya mutu a hanyar makka kafin ya shiga cikin makkan shekara ta takwas daga hijira kafin a buɗin makkan da kaɗan shi a ranar gafalin hadisan da ya rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam arba'in da uku ne a cikin arba'in da uku nan da buhari da musulun sun rawaito hudu kowane a cikin su ya rawaito wannan hudun shi ko buhari ya rawaito hadisi ɗaya na ranar gafalin muslim ma ya rawaito hadisin na ranar gafalin wanda buhari bai rawaito ba shi yasa gaba ɗaya dai hadisansa a buhari da musulun guda shida ne amma guda hudu suna cikin kowanne daga cikin buhari da musulun guda ɗaya na cikin buhari guda ɗaya na cikin musulun to
wa an umrana to ko a sashi nan wa an umrana eh ummu abdullahi an ce saboda dan yar uwarta abdullahi bin zubair amma akwai wata ruwaya da aka ce abinda yasa ake mata wani alkunya ta yi bari ne sai maza Allah ya ce ai barin ma bara a yi masa suna sai masa suna abdullahi kuma ya zama da mata alkunya da umma abdullahi amma hadisin rarrauna ne yadda nan gaba za mu ji a cikin kitabul askari kitabul askari ko